أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وآتنا للكافرين عذابا مهينا آمنا يا الله تبارك وتعالى godiya da ya nuna mana wannan rana ta litinin 22 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin suratun nisa'i za mu tashi akan aya ta talatin da bakwai fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala alladhina yabkhaluna waɗannan ayoyi da zamu shiga ayoyi ne wanda suke magana akan yahudawa kuma zamu ci gaba da samun waɗannan ayoyi wanda za su rika magana akan yahudawa da munafukai yahudawa da munafukai waɗannan ayoyi zamu tafi da su har su kai mu wato cikin ayoyi waɗanda suke magana akan abun da ya shafi wato kisasi duk waɗannan ayoyi za su mana magana akan yadda yahudawa suke da irin ta'annucinsu da irin ɓarnarsu da irin rashin imaninsu da irin rashin albarkansu da su da munafukai a nan ubangiji ta baraka wata ala ce mana allazi na yabi kanuna sani waɗanda suke rowa wato kamar ayar tana da alaƙa da ayar baya da ubangiji ya mana magana akan masu girman kai da masu alfahari to kamar an tambayi Allah su wane ne masu wannan sifa ga girman kai ga alfahari sai Allah ya ce allazina sune waɗannan yabkhaluna wanda suke rowa sannan bayan suna rowa kuma waye amuruna bil bukhli suna umurni da ayi rowa din allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suna rowa kuma suna umarni wa mutane su yi rowa da me suke rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna boye abinda ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ba su na falalarsa ba sa so a sani saboda in sun bayyana an sani za a nemi su bayar to sai su boye su ma ba za su nuna cewa Allah ya ba su wani abu ba balle ayi tsammani a wajensu wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa atadna ubangiji yace mun yi tattali mun yi tanadi lil kafirin wa kafirai azaban mun musu tanadin azaba azaba ma kuma muhiran wacce take ta wulaganci azaba irin ta kaskanci ita wannan aya tana magana ne akan sifofi daga cikin sifofin yahudawa sannan ana magana akan sha'anin rowa anan malamai suka ce ana magana akan rowa akan abu guda biyu ne da rowa da aka sani na abin da muka sani da sunan rowa da kuma rowan ilimi mutum ya san wani abu ya ɓoye ki isarwa ya ɓoye ilmin to duka biyu ana magana a kansu saboda haka a nan da aka ce allazina ya bukalura ai bi ma ya jibu alaihi waɗanda suke rowan abin da ya wajaba a kansu idan muka ɗauki wannan fuskar abun da ya wajaba wanda Allah ya wajabta a bayar wanda idan an yi rowansa yake iya zama wa mutum azaba shine rowan zakka rowan zakka duk mutumin da Allah ya hore mar ɗayan uku sai yayi rowa bai bayar ba to lalle zai haska fushin Allah kuma zai iya mutuwa kafiri Allah kiyaye zakka kenan ɗayan uku ake ba da zakkansu ko dai kuɗi ko abinci ko dabbobi idan mutum yana da ɗayan ukun nan dolinsa ne idan sun kai yadda shari'a ta ce in ya kai a bayar to dole ya bayar saboda haka idan bai bayar ba kamar yadda ƙur'ani yake gaya mana a nan ayoyin baya kaɗan da muka baro a cikin suratu ali imran cewa wala ya hasu barin lalazi na ya fi bima a ta hamu lawa min fadli huwa khairar lahun bal huwa sharrun lahu sai ɗauwa kuna ma baki rubi yau malƙiyama cewa waɗanda Allah ya ba su falala suke rowa kar su yi zaton wannan rowan alheri ne ranar kiyama za a rataya musu abin da suka yi rowansa shine ma'ana kenan wato rowan zakka Allah zai rataya musu abin da suka yi rawa fi ɗaga kuna ma baki rubi yau malƙiyama sannan Allah ya rataya musu abin da suka kasance sun yi rawa ranar alƙiyama ɗin wannan maganar zakka kenan wanda Allah ya hore mar bai yi ba kuma za mu ga cewa akan abin da ya shafi wannan zakka ayoyi da yawa suka yi gargaɗi akan rowa shi yasa Allah ya kawo maganar rowa a nan idan muka duba cikin suratu suratu tauba Allah ya mana magana akan wanda suke rowan zakarsu Allah ya baka dama baka fitar ba saboda rowa irin na dan adam Allah ya baka abu da yawa sai ya ce ka cire kaɗan in ka cire kuma ka bawa wanda ba su da shi kaga ai ba wani abu a ciki Allah shi ya baka da ya baka kuma ya ce to cire wani abu abun da zaka cire kuma kaɗan ne kaɗan din kuma ga irin kalan mutanen da zaka bawa kai da kaga irin mutanen da aka ce ka bawa dama ko ba a ce ka ba su ba ya kamata ka ba su to sai Allah ce ka ba su da ake cirewa kwatkwata zakan ba wani abu ne wanda zai taba ma dukiya ba yanzu kullum muna faɗi cewa yanzu idan zakar miliyan ɗaya ne ai dubu ashirin da biyar ne shi kenan fa duk sauran Allah ya bar masu to amma sai ka ga haka mutane suna rowa ba sa bayarwa idan noma kai in kai buhu goma tunda muna aiki da buhu ne yanzu sai ka bada buhu daya shikenan fa idan noman rani ne ma rabin buhu zaka bayar rabin buhu zaka bayar idan dabbobi ne kuma ga tsarin su yadda yake ba wani abu ne mai wala ba in kananan dabbobi ne sai sun kai 40 sannan ka bada kwaya daya 40 fa me kai wallahi baka su shi ya so kai baka amma yake dau daya tal ka ba ma wani amma ba a yi saboda haka Allah yake magana anan kuma a cikin suratul tauba da muka faɗa ubangiji tabaraka wataala yake faɗin cewa wanda muka ba su dukiya suka koyi ba sa zakka walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim ubangiji tabaraka wataala yace waɗanda suke koyi dukiyar da muka ba su na zinari da azurfa ba sa ciyarwa saboda Allah Allah ce ga albishir amma wani irin albishir ya ce fa bashirun bi azabin ali ana musu albishir da azaba wanda yake mai raɗaɗi yau mai huma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a mai da wannan dukiyar ta zamanto wato wata kumurci na bala'i sai a zo an naɗe mutum kuma da wannan dukiyar yau mai yuma ala yafi nari jahannam fatikuwa biya ji bawon wajen rubu a naɗe mutum a taƙaice yadda kaga ake naɗe kifi haka za a naɗe mutum in ji Allah tabaraka wa ta'ala a rinka ɗanɗana mar azaba da wannan dukiyar da ya hana ɗin ana ta mar azaba ana ta mar azaba da ita yanda ka san wato a ɗauko wuta ana ɗaɗana wa mutum yau mai yuma ala yafi nari jahannam fatikuwa biya ji bawon wajen rubu wa zuhuru Allah sai rika cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan fa abinda kuka boye wa kanku a duniya ne ba kun boye kun ki ku bayar ba to wannan abinda kuka boye ne kar ku dauka sharri ne ai ina ga idan mutum ya boye abu soyayya ce ta tashi ya boye ko to yau ga soyayya ta zo ya kamata ya karbe ta mu biyu ai ko eh abinda Allah zai ce kenan haza ma kanastum li anfusikum wannan fa shine abinda kuke boye wa kan naku sai ubangiji ya ce fa zuqu ma kuntum taknizun ku dandani azaba da abun da kuka kasance kuna boyewa din inji Allah tabaraka wa ta'ala to boye zakka rashin yin zakka ba karamar masifa bace kuma duk wanda baya zakka kamar yadda muka faɗa a ayan cikin ayoyin alkur'ani mutum zai mutu musulmi amma zai tashi kafiri alladina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafiruna mutum zai mutu gashi musulmi amma ran lahira ya tashi a cikin kafirai dalili bai yi zakka ba to shine Allah yake magana nan alladina yabkaluna wannan magana ta farko kenan na biyu kuma ana fassara cewa waɗanda suka ɓoye ilimi inda Allah ya bashi ilimi ya ɓoye saboda wata buƙatarsa ta duniya ko saboda buƙatar waɗansu masu gidansa ko kuma shugabanninsa ko kuma wani abu da wadda zai ɓoye saboda maslahar kansa ko maslahar wani abu nasa ya kiya faɗi gaskiya to shi ma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda Allah ya bashi ilimi ya ɓoye man katama ilman aljamahu Allahu bil jami min narin yawmal qiyamah duk wanda Allah ya bashi ilimi ya ɓoye Allah tabaraka wa ta'ala zai masa linzami da linzamin wuta ranar alkiyama in ji manzan Allah saboda haka ita wannan aya wannan magana ɓoye ilimi ana kawo mana bayanai akan abubuwan da yahudawa suka yi na ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba sa faɗin gaskiyar sifofin annabi kuma tare da su yahudawa sun san cewa annabi gaskiya ne sun karanta a cikin littafinsu annabi zai zo sun karanta yadda sifofin annabi yake amma sai su ɓoye idan sun zo karantawa idan za su karantawa jama'a su a tawara idan sun zo inda ake magana akan sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɓoye ba za su faɗa ba saboda masu sauraron ba su san littafin ba ka san yana da ga cikin abun da ya sa mu'jizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce babbar mu'jiza alqur'ani alƙur'ani na ana iya haddace shi amma sauran littattafai su a taura su linjina ba a haddacewa iya wanda ya iya shi ne ya iya shi ma sai ya ɗauko ya buɗe saboda haka idan an zo ana sauraro a lokacin ba mai gane mai ake sai abin da aka gaya ma to idan sun zo karanta a taura sai su ɓoye sifofin manzan Allah idan sun zo inda sifan annabi yake sai su tsallaka masu sauraro ba su sani ba balle a ce an tsallake wani abu yanzu kaga yana cikin mu'jizar qur'ani yanzu da zan tsallake aya ɗaya wani anan zai ji cewa na tsallake aya ko saboda an haddace in ma babu anan wani yana jin mu a rediyo zai ce an tsallake aya kai ko wasali aka bata zai ce wannan wasalin an bata shi saboda mu'jizan alqur'ani to a lokacin idan sun zo suna karantawa mutanen su at-taura a linjila sai suna koye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sun san annabi gaskiya ne qur'ani ya ya ga mana a cikin suratul baqara Allah ya gaya mana cewa Yahudawa nan sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su alladheena atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce waɗanda muka ba mu littafin nan sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wasu daga cikin su suna koye gaskiya kuma sun san gaskiya ne har ma Abdullahi sayyidina Umar radiyallahu anhu yana magana da Abdullahi ibn Salami abdullahi ibn salam yake cewa umaru yace wallahi laqad arabtuhu hina ra'aytuhu yace umaru ina ganin annabi na gane annabi yace kai bari ma in takaita ba wa ma'rifati bi muhammadin ashaddu min ma'rifati ibni yace da na ga annabi yadda na gane annabi wallahi na gane annabi fiye da yadda na gane ƴaƴana na ciki na eh saboda ya san komai na manzon Allah tunda shi manzo Allah idan Allah ya tashi magana akan sa yakan faɗi komai ne ba wai kawai za a faɗi suna ai shiru bane duk har sifofin manzon Allah sai Allah ya faɗa da yanayin tafiyansa yanayin baccinsa yanayin cin abincinsa yanayin maganarsa da mutane yanayin komai sai Allah ya faɗa to shi ne da aka da ya gaya sayyidina Umar haka yace wallahi na gane annabi ina ganin annabi kuma wallahi na gane annabi fiye da yadda nake gane ƴaƴana to su yahudawa sun san manzon Allah gaskiya ne amma da yake Allah ya musu sharri duk duniya babu mai sharri kaman bai yahudi ba wanda kuma Allah ya tsine wa albarka kaman bai yahudi su ga su da sharri ga su da tsinuwa kuma ga su da kaskanci Allah ya ya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine musu albarka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw kanu yashhadun duk da wannan gasu amma Allah sai ya sa sun fi kowa fitina a duniya har yau har gobe har tashin alƙiyama kamar yadda za mu ji a waɗannan ayoyi ko abin da yake faruwa yanzu a gabar ta tsakiya ɗin nan abin da suke falasɗina nan ai yayi suka gane cewa Allah bai yi ɗan ta'adda irin irin Yahudu ba a rinka kashe yara ƙanana kuma suna kashewa suna ihu yadda ka san ka zo kana watsawa ƙwari a gona magani maganin feshi haka suke kashe 'ya'yan mutane 'ya'ya ƙanana kuma suna ihu suna jin daɗi wa zai iya wannan ba bai hude ba Allah ka ƙara tsine musu albarka to saboda haka suna da sharri sosai za mu ji kuma a sauran ayoyi Allah ya tsine musu kuma za mu ji ayoyin da Allah ya tsine musu din sosai a nan gaba ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira to saboda haka ubangiji yana magana anan cewa alladhina yabkhaluna waɗanda suke rowa to a wannan fasarori duka biyu kenan wa ya'muruna an-nasa bil bukli bayan suna rowa kuma suna suna sa ai rowa su mana su hana kuma su hana mai bayarwa ma kar ya bayar su hana kuma su hana mai bayarwa ma kar ya bayar saboda mugunta yanzu abinda suke taya gabas tsakiyar nan suke ta kashe mutane wai a ce su tsagaita wuta a shigo da abinci wanda suka rage da rai a ba su masu ce a ba za a kawo ba eh america tana goya musu baya ai karnukan Allah suna nan Allah zai hada su da Allah Allah zai hada su da azabarsa sun hana su kuma sun hana a kawo saboda ta'addanci da zalunci da rashin imani da rashin albarka da tsinuwar Allah ko bayan Allah ya dina musu Allah sai ya kaskantar da su yanzu ba yahudu bai da kasa kwata kwata ba su da kasa tun da Allah ya tsine musu a ayoyin Qur'ani da suka gabata har yau ba su da kasa sunan su ƴan share wuri zauna in sun zo kawai sai su muka karfa karfa su dan kori nan su kori nan ko da wayo ko da karfi su dan zauna su tura haka suke amma ba su da kasa kuma har alkiyama ta tsaya Allah ba zai ba su kasa ba alƙawari ne ba za su yi kasa ba sai dai cin zali kawai to shine Allah yake magana ana akan Yahudawa din yake cewa to su al'ada su ce alladhina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suna rowa kuma suna hana mai bayarwa ma kare bayar sannan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi sannan suna koya abinda Allah ya bayar na falalansa na ilmi Allah ya ce wa a'tadna masu irin wannan hali mun yi musu tanadi lil kafirina sune kafirai azaban mun musu tanadin azaba kuma muhinan azaba wacce take mai radadi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa khasalatani la yajtami'ani fi mu'mini annabi yace hali guda biyu ba su haduwa a wajen mu'mini da zaran mutum ya hada biyun nan to bai da imani saboda ka sai mu ji Allah kiyaye sako ne daga manzon Allah eh bakin da baya kuskure balle ya faɗa ba daidai ba annabi Muhammad annabi yace mu'mini baya hada hali guda biyu idan ga mutum da hali biyu annabi ya ce ba mai imani bane kasalatani la yajtami'ani fi mu'mini sai manzo Allah ya ce al-bukhlu wa su'ul khulqi annabi ya ce da rowa da kuma mummunan hali baya haduwa wa mu'mini ka samu mutum barwaci kuma ga mugun hali ya ji haushin wancan ya ji haushin wannan ya zagi wancan ya fushi da wancan ya kikula wancan mugun hali dai an san dai mugun hali ko an san mugun hali kawai to annabi ya ce mumini baya hada wannan halayya ga rowa ga mugun hali ba su haduwa wajen mumini Allah kiyaye mu saboda ita dama sifar rowa sifa ce ta kaskanci ma gaba daya ko da Hausa aka cewa ne marowaci ne an kaskantar da kai kaskanci ne yayi shi yasa ma ubangiji a Qur'ani yake cewa duk wanda ya rowa kar ya dauka wani cuta kansa ya cuta wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda duk yayi rowa inji Allah ba wani yayo ba kansa yiwa kansa yiwa saboda haka shi ita rowa sifa ce mummuna shi yasa zamu ga manya-manyan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune sifofin kyauta da kyauta manzon Allah ya tsere wa tsara a lokacin zamanin sa yakan iya yakan iya yi mutun kyauta wanda bai da imani saboda kyauta sai ya shigo musulunci har gaji yana cewa da duk duniya ba wanda nake ki kamar annabi yau duk duniya ba wanda nake so kamar annabi kuma wallahi kyauta ne ba wazi ya kamar ba ba nasiha aka bar ba kawai ya sha kyauta ne sai ya gagara ɗauka saboda yadda annabi yake bayarwa sallallahu alaihi wasallam shi yasa maulamu shi ibrahim inyas radiyallahu anhu yake sifanta manzon Allah da yawan kyauta bashirun nazirun muqsidun wa huwa qasimun jawadun karimun ba su durkafi mun iba annabi mai kyauta ne kyautan ba kuma irin na karamci eh ba kyautan kirge ba ba kyautan wariya ba yanzu za ka kayan za ka yi kyauta sai ka ɗan ware ka ba wancan ka hana wannan ka tsallake wannan ka ba wancan ko ba ka wuce kyauta ba to annabi ba ya yi shi annabi kawai ya tashi kawai layi ne duk wanda ta biyo za a bashi ba a tsallake kowa sannan kuma shi baya kirgawa kamar yadda muke kirgawa dan dauki 100 200 500 ka dan koye yan masu yawa ko ko ba haka muke ba eh dama ai yawanci yan ƙanana ƙanana muke bayarwa ka lura da kuɗin sadaka yawanci za ga hamsin ishirin goma yobe ɗari eh, haka ne ko dubu dubu suna can ƙasa eh ba iso layin su ba tukunna saboda tsabar iya rowan mu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai bayar baya kirge kawai tura ma za a yi in ka gara ma ka iba in ya ishe ka ka bari in bai ishe ka ba kwashi duka haka manzon Allah yake shi yasa nake faɗi kullun cewa duk ayan Qur'ani kowace aya tun daga Fatiha har ka je minal jinnati wan nasi ba ayan da ba za ka cire kususiyar annabi a cikin ta ba Eh, shi shi Qur'ani wani gaida ne wanda yake karantar da masoya annabi waye annabi in dai ka karanta aya to sai ka ciro manzon Allah da kususiyar annabi a ciki eh duk duniya ba mai kyauta kamar manzon Allah duk duniya ba a yi ba kuma ba za a yi ba an gama shi yasa idan an same ka da rowa to ka bar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka rowa mummuna abu ne karama ce da rowa kai kokari gara a ce baka bayarwa da yawa da a ce baka bayarwa saboda rowa mutum saboda rowa yakan iya hana kansa abu fa saboda kare ba wani haba da yawa wallahi don kare ba wani ya hana kansa yana fa bukatar amma saboda jarabawa na rowa ba zumbulutu kakamar rota ko ko ba kake bara ba ya ya hana ka ya hana mai baka ya baka an baka yana jin haushinka zumbulutu kenan saboda ga kar mutum ya samu irin wannan tawaya da irin wannan sifa ta rowa a bayar Allah zai baka in ka bayar saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to waɗannan halayya ba za haduwa wajen mu'mini al-bukhlu su'ul khuluqi rowa da mummunan hali Allah ka kiyaye mu albarka manzo Allah Allah ka ba mu ikon bayarwa na'am
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا نعم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن تبارك وتعالى يقول والذين sani dai waɗannan yunfiquna da suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu ri'a'an nasi dan su nuna wa mutane abinda muke cewa riya kuma bayan sun ciyar wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira masu irin wannan to lalle shedan ya ci riba da su wanda ko shedan ya ci riba da shi inji Allah wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda ya zama shedan shine abokin tarayyarsa to lalle fa sa qarina wannan hadaka wannan abota tayi muni inji Allah duk wanda zai abu ba don Allah ba to shedan ya ci riba da shi ne saboda haka idan mutum yayi abu ba don Allah ba kamar yadda Allah ya faɗi anan lalle ya zama daya daga cikin waɗanda suke mabiya wato umarnin shaɗar wanda ku duya bi umarnin shaɗar Allah ce fasa a ƙarina to lalle abota ta yi muni a ce shaɗar ne abokin mutum dama shi shaɗar abin da yake nema a kullum ya raba ka da Allah shi riya mun yi magana kaɗan a baya kansa riya shi ne ka yi abu don a yaba maka in ka ba za a yaba ma ba ma ba za ka yi ba ba ka yi sai ka ga idon mutane to duk wanda ya yi wannan sunansa ya ba ruwan Allah da wannan aikin ba ruwan Allah da wannan aikin duk yawansa kuwa shi Allah yakan karbi abu ne wanda aka yi saboda shi shi yasa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washirkul asghari annabi yace ku kiyaye kanku daga yin karamar shirka sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mashirkul asghari ya rasulullah ya manzon Allah wanne ne kuma karamar shirka sai annabi ya ce arriyahu yin abu don riya shirka ne karamar shirka ce domin ka yi aiki ba don Allah ba ka nemi wani Allah a cikin aikinka saboda ka duk abin da za ka yi ka yi kokari ka yi don Allah ya zamanto mai yabonka da wanda ba yabonka zai yi ba duk ɗaya ne a wurinka kai dai ka fuskanci Allah idan za ka bayar kamar tambayan da aka taɓa yi a nan kwanakin baya cewa mutum ne yana so zai yi aikin alheri amma kuma sai ya rika tunanin kamar idan ya yi aikin ya yi riya za a rika cewa ai ya yi ne don a ce ya yi sai ya fasa to wannan fasawan shi ne riya fasawan shi ne riya za ka yi abu na alheri kana tunanin idan kai kai kana ganin a za a so a ce ai wani ba don Allah yayi ba ai don ayaba mar yayi sai ya fasa yin aikin alheri wannan shine ya bar yin abu don Allah saboda tsoron mutane riya kenan na biyu kuma kayi abu don ayaba ma shi kuma shirka ne ba shine riyan ba sannan abun da yake yi don Allah shine Allah ya baka lafiya daga duka guda biyun nan ba ka bari don gudun mutane ba ba ka yi don mutane ba kawai ka yi don Allah shi kenan magana ya ƙare sai ya zama da mai yabonka da mai zaginka a wajen kaɗai ne to wannan shi ne yin abu don Allah kenan Allah ba mu ikon yin abu don Allah kullum ana ba mu hikayar wani bawan Allah yana yawan karatun alkur'ani cikin dare wata rana yana karatu sai ya ji maƙotansa sun tashi a bacci ya yi sokan suratu ɓaha sai ya karanta surar da ƙarfi har ya gama surar gaba daya dama surar izu ɗaya ce sai ya ci gaba da karatunsa a hankali ashe yayi ne wai ya jiyar da su makotan cewa ba shi fa ba bacci yake yi ba ga irin aikinsa shi kenan bayan an yi yan kwanaki sai ya yi mabarkin an yi tashin alkiyama ya zo yana karban sakamakonsa na aiki ya zo zai karbi karatun wannan ranar sai ya ga babu suratu ɗaha a ciki amma barki sai ke tambayan ubangiji ubangiji na ga ba suratu ɗaha kuma na karanta sai ya ce makotanka ka karantawa kuma sun ji eh ni ba ni kaiwa ba sura ɗaya ba ba ni kaiwa ba wanda kaiwa sun ji sun yaba tunda sun yaba shi ke rasa sakamako ya samu Allah kiyaye to shi yasa yin abu ba don Allah ba abu ne na ban tsoro sosai naka dole a dage a rinka yin abu don Allah duk abin da zaka yi kai don Allah sannan akwai abin da kuma yake da fuskoki wani abun zaka yi don Allah ne amma dole sai duniya ta sani idan duniya bata sani ba akwai zargi a ciki shi yasa idan muka duba ko wajen sadaka Allah ya mana magana guda biyu a cikin suratul baqara yace in tubdu sadaqati fa ni'im mahi wa in tukfuha wa tutu al fuqara fa huwa khairul lakum Allah yace idan za ku bada sadaka in kun bayyana inji Allah ma da Allah da bayyanawa kaji Allah ya yi bayyanawa ko a ce wanda akwai matsala da take sawa a bayyana sadaka din in tubdu sadaqati fa ni'im mahiya ma da Allah da irin wannan sadaka inji Allah sai ce wa in tufuha wa tutuwar fuqara fa huwa khairul lakum in kuma za ku boye ba a ga san da za ku bayar ba ku ba wa mabukata Allah yake kuma shine alheri to wanne Allah ku shi a ciki babu to kowanne akwai inda ake yin sa saboda haka akwai wurin da sai an bayyana din musamman yanzu abin da ya shafi zakka idan za ka yi zakka ana so ka bayyana gudun kar mutane suna zargin cewa wani baya zakka idan ba a ganin lokacin da kake yi din sai a dinka zargin cewa baka zaka Allah ya kiyaye da tsautsayi zai samu dukiyarka sai ka jana cewa ai baya zaka ne haƙƙin Allah ya huta eh ka san jira muke wani lokaci idan mutum baya kyauta ta mana shi ma ya haɗu da nasa eh a daidai ne ya haɗu da nasa mu ma mu dan ji daɗi mana eh ba laifi bane ai ko mutum ya tara dukiya mana duk makotansa suna kwana da yunwa danginsa suna cikin talauci makota suna fama da rashin lafiya baya ba su kuɗin magani ga kuɗi kaman zai kashe shi ya iya ba su zakka in ya dauka sai ya tafi can ya kai ta wani wuri in ma yana yi yaya abu zai same shi ba za su ce madalla ba in ba su ce madalla ba su ma ba su da suna da sauran gyara tukunna ai madalla babban madalla ma saboda haka mutum ya bayar saboda kana rinka zargin bai bayar din ba sannan kuma idan za a ba da zakka in za ka bayar ma shari'a ta ce ka gaya wa mutum ka ce wane ga zakka na baka ka gaya mara zakka ne to kaga wannan ana bayyana ta kenan sannan ana so a bayyana zaka saboda wanda baya yi shi ma ya rika yi domin ai mai yi kaman ganshi to alajuwa ne yake yaushe yake nasa ne ko ka san shi kuma dan adam baya so ya ji ana yabon wanin sa ba yabe shi ba ka zo kana yabon alhaji wani a gaban alhaji wani ai ka san akwai matsala ko kai alhaji wani Allah karawa masa Allah karawa arzikin sa albarka Allah jikan mahaifansa kai alhaji wane da kowa irin arzikin alhaji wane yake da shi ai da an huta ai zagin ka yake yi ko ba zagi bane zagin ka yake yi to wannan abun yakan taba su to kai saboda su zuciya su ma su dauka su bayar din ai addu'ar ba ta faduwa a banza to wannan idan an bayyana babu komai sannan yanzu misali irin sadaka da muka bayar a kwanan nan na marayu dalilin da yasa muke bayyanawa koyewan yafi amma bayyanawan yana da alherinsa bayyanawan shi zai kawo wanda ya bayar ya gane cewa lalle abun da ya bayar an bayar yanzu misali yadda mutane suka yi ta kokari Allah saka musu da alheri aka tara abinda aka tara kawai sai aka ci shiru malam ya ci shirwa eh haka za a ce aiko duk yadda za a yi bayani tun da baka gani zahiri ba kuma baka ji ba sha dama ya baka ji ba ce shi malam malam mai son banza malam ya gino ma don zakka eh malam ya zo ya kalmashe mu kawai ya tafi eh za sa ɓarai da gaske zuciya ce ai ai ba za ka hana ta saka abin da ta so baka ko bai faɗa wa wani ba ita da sai ta yi bayani a zuciyar to in an bayyana za ka samu nitsuwa sannan mu da muka ce a bamu za mu samu nitsuwa sannan kuma wani zai karfafe shi ya ce tun da ana bayarwa bari mu bayar sai ya ɗauka ya bayar ɗin to shi ne dalilin da ya sa mu ma muka bayyana namu ɗin kuma alhamdulillah bayyanawan yakan sa wasu ma su yi koyi da abun da aka yi to kaga wannan bayyanawan ba mun yi riya bane karka ji an ce allazina wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas ba riya muka yi ba mun yi ne saboda maslahar ce yin shine mafi alheri a wurin mu amma tabbas in ba mu yi ba za a shiga maganganu da yawa za a shiga zargin da ba a yi ta fita ba to wannan bayyanawa babu laifi haka yanzu misali irin kyaututtuka na 'yan siyasa 'yan siyasa idan za su ba da abu dole sai sun kira 'yan social media dama suna da abun nan pn su na social media kowa yana da spokesman ɗinsa kowane ɗan siyasa yana da ɗan social media in zai yi abu dole sai ya nuna wa duniya shi ma yanzu abun da zai yi ya yi kamar riya amma bayan da ya dole sai ya bayyana duk da masu yawanci riyan ya fi yawa eh su riyan ya fi yawa amma su ma kusan larura ta kama su dan siyasa in zai yi kyauta larura ta kama shi kusan dole ya bayyana idan bai bayyana ba mutane za su ce da muka zabe shi bai mana ko ba za tambaya ba to amma kun ga ya kawo shinkafa buhu dubu ya kawo masara buhu dubu in ana kawowa fa in suna kawowa domin kusan yanzu sun fi kowa rowa sai dai Allah sauke to ina aka kawo aka zo aka dauka kuma aka raba wa mutane ai kaga baka da bakin da zaka ce wani baya yi to su ma a babin larura dole su bayyana amma bayan sun bayyana ma suna danyi a boyen ma kuma yana da kyau to saboda haka wannan shine ma'anar riya kenan kai abu kawai don ayabe ka ba don wata maslaha ba to shine Allah yake faɗin cewa duk wanda yayi abu ba don Allah ba yayi riya wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wanda suka yi abu don su nuna wa mutane riya kenan sannan wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir na na والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر gashi sun yi abu sun yi riya amma kuma bayan haka ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira to wannan kam sun zama kayan shedan inji Allah wanda kuma ya zama kayan shedan wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda shedan ya zama to shine qarini wato idan an ce qarinu abokin da ba ku haɗuwa wanda da an ganka za ce yau kuma ina wanin ka baro shi shi ma idan an gashi za ce ina ka baro wane ala ayi halin duk inda ake neman wane to in an same ka za a same shi shine qarini shi yasa can Allah da yazo yana magana akan kauda kai daga riko da alqur'ani da kuma kauda kai daga yawan zikirin Allah sai ubangiji yace wa man ya wa man ya ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah yace duk wanda ya kauda kai daga barin ambaton Allah karatun alqur'ani ne zikiri ne Allah ya ce duk wanda ya kau da kai daga ambaton Allah daga kuma karatun alkur'ani to nuqayyidu lahu shaytanan Allah ya ce zamu hada shi da shaytan kuma shaytan din nan nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai shaytan ya zama to qarinin sa kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya cewa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wanda Allah ya ya bari wanda ya garaje shaytan ya zama to abokin tarayyarsa Allah ya ce kai amma wannan aboki ya yi muni shaidan ya zama abokin mutum abin ya yi muni Allah ki yayi mu wa mai kuzin shaidan da lokari nan fasa a ƙarina na wa maza alai وَمَا عَلَيْهِمْ لَوَامَنُوا بِاللَّهِ فَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَمَرُوا اللَّهَ لَهُمُ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا نعم إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا نعم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أبنجي تبارك وتعالى يقول to wai wa ma za alaihi me yake kansu ne kam su waɗannan yahudawa masu munanan waɗannan sifofi ga rowa ga ɓoye abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ga yin abu ba don Allah ba ga babu imani da Allah ga babu imani da ranar lahira daga ƙarshe gashi sun zamanto abokanan shedan Allah ya tambaya wa ma za alaihi to wai da me zai same su ne inda dai wa ma za alaihi in lawamanu billahi da za su yi imani da Allah nan su yarda da Allah su yarda da abin da Allah ya ce a yi sannan wa an faƙo min mara zaƙahu sannan su ciyar daga abin da aka azurta su ko wa an faƙo min mara zaƙahumullah su ciyar daga abin da Allah ya azurta su wa kana Allah bi alima Allah masani ne da abin da suka aikata inda sun yi wannan in ji Allah faɗa sun huta da babu waɗannan zargi babu waɗannan munanan sifofi da za a za a danganta su da shi to me yake kansu ba za su yi imanin bai da Allah su yi imani mana su sallama wa Allah mana su yarda mana da akwai ranar lahira din su samu zama lafiya tsakanin su da Allah kuma su je lahira su zauna lafiya saboda haka anan ana ƙara nuna mana muhimmancin wato ciyarwan kansa ciyarwa idan Allah ya ce a bayar da ya ce wa ma za alaihim lawamanu billahi wa anfaqu mimma razaqahumullahu idan Allah zai yi magana a ciyar kullun sai ya gaya ma ya ce abinda zaka bayar din fani na baka kar ka ɗauka wayonka ne yanzu da Allah Allah ya baka abu ya ce ka bayar sai ka hana saboda haka duk sanda Allah zai ce a bayar sai ya ce to wa an faƙo min ma razaqahumullah ku ciyar daga abun da Allah ya azurta ku ko kuma ku ciyar daga abun da muka azurta ku to wannan aya tana ƙara nuna mana muhimmancin taimakon juna har yanzu tunda ta an yi maganar rowa nan kuma Allah ya ce wai da sun yi imani sun bayar kam da bai fi musu bane ai da ya fi musu shi kuma ɗauka ka bayar kamar yadda ƙwar'ani yake gaya mana innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli ko innahu ghafurun shakur Allah yana faɗa yake cewa sani waɗanda suke karanta alƙur'ani suke tsaye da sallah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata yace wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wanda suke ciyarwa daga abun da muka azurta su kuma suna ciyarwa a bayyane suna ciyarwa a boye Allah ya ce masu irin wannan halin kai Allah ya ce ga albishir yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya ce muna musu albishir da wata irin kasuwa kasuwar da ba a asara ba ran da za a zo a ce jarinka yayi lo babu ran da za a zo a ce babu jari babu ran da za a ce kasuwar ta mutu sai an canza ta kasuwa ce wanda take tsoron ya ilayin da kiyamata in dai mutum zai na bayarwa to ya shiga kasuwar da ba za a nade wannan kasuwar ba har ya mutu shi yasa idan Allah ya baka dama duk kankanta sa kana yi din kana yi karkare yana abin da zaka bayar din kana bayarwa yi wa kai ne idan ka bayar din to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to me ya same su ne law anfaqu mimma law amanu wa anfaqu mimma razaqahumullah da za su yi imani sannan su ciyar da abin da Allah ya zuta su wa kana Allahu bihim alima Allah ya san me suke aikatawa Allah ya san me suke ciyarwa sannan ubangiji tabaraka wataala ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala zarra ubangiji baya zaluntan bawa kaman ƙwayar zarra wa in ta hasanatu idan mutum ya ciyar sai ya ciyar da abu kyakkyawa daya Allah ya ce yuzaif Allah ya ce zan ninninka ko wa in tafadatu ilaifa wa yuti min ladunhu ajran azima kuma Allah zai bada lada ladan ma Allah yake daga wajena wa yuti min ladunhu ajran zan bada lada ladan ma aziman mai girma inji Allah fa ita wannan aya tana cikin ayan da Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa akwai ayoyi guda biyar a cikin suratul nisa'i wannan ayoyi guda biyar din sun fi min duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya wannan ayan tana ciki aya ce wanda za ta saka farin ciki da ya girga ayoyin kamar yadda mun faɗa a farkon tafsirin farkon sura din akwai ayan in tattali muka bayar ma tun haura akwai kuma ita wannan aya inna allaha la yazlimu mithqala zarra akwai wa in taku hasanatu din domin ya raba shi biyu wa in taku hasanatu sannan akwai inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai kuma ayan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu allaha tawwabar rahima yace waɗannan ayoyi suna sa shi farin cikin da ya bi a ce duniya da abin da ke cikin duniya aka bashi ka ji wannan ayar inna allaha la yadrimu mithqala zarra Allah baya zaluntan baya kaman kwayar zarra kaman kwayar zarra in ka bayar kuma bayan ba zai zalunce ka ba ma'ana zai dawo ma da kayanka sannan ya ninninka ma sai ya ce idan ka bayar wa in taku hasanatu idan kyakkyawa ne Allah ya ce yudha'ifha ba zan dawo ma da iya abun da ka bayar ba saboda karamcin Allah ba kaman bashin nan zan baka ka bari bane yanzu idan na baka bashin naira 100 100 za ka dawo mun da shi to Allah idan ka bashi shi ba abun da ka bayar zai dawo ma da shi ba shi yasa da yazo yana neman rance Allah ya nemi rance a Qur'ani yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai bani rance inji Allah rance mai kyau har ma Yahudawa ɗan ta'adda suka ce a Allah na kuma bashi yake nema ashe talaka ne subhanallah ba Yahuda fa kai giya Allah shine Allah yace na ji su laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya kanaktu ma qalu Allah yace mun ji su kuma mun rubuta za su same mu wani Allah ya ce a ba da baki man zalla zibir kula kargar hasana fa yudaiku lahu wa lahu ajrun karim Allah ya ce wa zai bani bashi idan ya bani bashi in nazo biya in rubanya in ninninka in ninninka in bashi Allah kenan ka ba da daya ya baka goma ka ba da daya ya baka ɗari bakwai ka ba da daya ya baka babu kirge Allah ne kada yake da wannan karamci tabaraka wa ta'ala shi yasa wannan ayan take da farin ciki a cikin ta da yawa Allah ya ce inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunta bawa kaman ƙwayar zarra wa in ƙwayar zarra Abdullahi ibn Abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa ƙwayar zarra wato kan jattururuwa akwai jattururuwa jattururuwa kanta wanda in rana ya haska ba a gani saboda kankanta saboda kankanta tururuwa amma ja namlatun hamra jar tururuwa in rana ya haska saboda kankantan kan ba a gani yace to shine kwayar zarra saboda kankantan amma kamar sa Allah yace idan ka bayar ni ko idan nazo baka yudhaifha Allah yace sai na rubanya na ninninka na ninninka sannan bayana ninninka wa yuti min ladunhu Allah yace zan ba wa wanda yace din nan lada amma daga wajena kaji ba ba wai a'a yanzu ana an tashi maganar goma ɗari bakwai babu kirge Allah ne zai baka wa yuti min ladunu sai yake ajran zan ba da lada kuma ladan ma aziman wanda yake mai girma to yi wa kai ne mu taimake kanmu mu bayar Allah zai bamu eh Allah zai bamu inda muna yi Maulana mu Shehu Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin wannan tafsiri nasa wajen magana wa yuti min ladunu ajran azima yayi bayani mai fadi akan wa yuti min ladunu ajran azima wanda magana ne wacce take da faɗi akan kyauta da Allah yake bayarwa na farko yace idan ka bada daya Allah ya alƙawari zai baka goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in ka bada daya Allah zai baka goma wannan abun da ake kira minimum kenan ko shine minimum ba maximum din bane mafi karancin abun da Allah zai baka zai baka goma sannan daga nan kuma idan kai daya Allah zai iya tada kai daga nan ya ma promotion sai ya mai da kai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allah zai baka lada yace wanda ya bayar ya ciyar saboda Allah saboda ni inji Allah idan ya ciyar to kamar mutum ne ya dau kwaya daya ya shuka a ƙasa idan kwaya ɗayan nan ta tashi tsira ko ta gero ko ta masara ko ta shinkafa ko ta mema idan ta tsira in ji Allah sai ta fidda zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya tana da ƙwaya ɗari ƙwaya nawa kenan ɗari bakwai ɗaya Allah sai mai da shi ɗari bakwai daga nan Allah yana iya tada mutum daga ɗari bakwai ya mai da shi babu lissafi masalin ladina yin fi gona walon fi sabi lai ka masali habbatin an bada saba sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habba wallahu yudaifu liman yasha kai Allah yakan rubanya ma ga wanda ya so maganan kirge an gama kawai Allah zai bayar ne babu kirge to menene yake kawo wani nasa goma ne wani nasa ɗari bakwai ne wani nasa babu kirge ne gwargwadon ƙarfin imaninka ne yadda ka sa aikin gwamnati ne ayin ana aikin gwamnati an san cewa akwai basic salary akwai kuma allowances ko to yanzu wanda ya fi ka ba primary assignments da yake zuwa in dai ana dan tura shi wasu ayyuka ya je nan ya je nan ya dan yi overwork da sauransu ka san alawun sun ba zai ɗaya da naka ba ai ko dole in an tashi bayarwa nasa zai fi naka yawa to kai ma ya kake a fadar Allah yaya aikin kai yake a fadar Allah ma'aikacin gaske ne ko kuma dai kawai ma'aikacin iya inda Allah ya tsaye da ni na daya ta sahabin da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yanzu idan nayi sallah biyar ban ƙara ba nayi azumin ramadan ban ƙara ko ɗaya ba har shekara ta dawo nayi aikin hajji sau ɗaya ban ƙara ba nayi zakka sau ɗaya ban ƙara da sadaka ba zan shiga aljanna kaga shi anan ya tsaya ba na fila kowane iri kawai shi basic kawai in yayi sallan azhar raka hudu kawai ya tafi kenan in yayi la'asar hudu ba ƙari in ya zo magariba uku ba ƙari in ya zo isha ba ƙari in ya zo asuba ba ƙari kawai shikenan zan shiga aljanna manzo Allah ya ce zaka shiga aljanna to idan a fadar Allah haka kake kai dai iya farilla ka tsaya to kana nan a manja bil hasanati falahu ashru amsaliha amma idan ka zamanto da gaske kake yi to zaka je 700 daga 700 kuma zaka iya tafiya babu kirge dan ka san akwai wanda ya kai a wurin Allah baya yin abu dallada yana yin abu ne dan Allah matsayi ne ai daga ba maganar lada ba a shi yana ɗauka Allah ya kai ya sa shi yayi kawai yake yi ko akwai lada ko ba lada shi zai ko kamar yadda mawalin mu shi wa rubuci Allah ƙara masa yarda kullum yake cewa bayan Allah wanda suka kai a wurin Allah ba sa aiki don lada yanzu kai ne za ka yi aiki kamar lebura ya yi wa mai gidansa aiki ya zai ce ranka daɗe a biya ni Allah za ka yi aiki ka ce Allah biya ni shi ne jiran lada ke nan ka yi aiki kana jiran lada amma ba laifi kai ba amma matsayinka ne akwai wanda su kawai suna aiki ne saboda Allah ya kai to irin waɗannan Allah yakan ba su lada ne babu kirge to Allah ba mu yi kamantawa wannan kaɗan daga cikin tadbirin kenan to amma insha Allah abinda moran mu shi Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala ya kawo a cikin wannan tafsiri nasa insha Allah gobe za mu bi abin da ya faɗa din mu ji falalan wa yuti min laduhu ajran azima saboda mu ƙara himma wajen ɗauka mu bayar din Allah ya ba mu ikon bayarwa a muna da tambayoyi da kuma wasu sakonni na farko Allah ya saka wa mutane da alkhairi wajen taimakon marayu da aka yi a daga dai jiya zuwa yau ba mu maimaita namban account ba saboda tsarin da muka ɗauka shine mun rufe bayar da namba din sai da duk wanda ya riga ya ji namban idan ya turo wannan kuma muna mara ba saboda kada ci gaba da bada namban kuma ya zama abun ya kure har a zo a rufe tafsiri ana ta kawowa kuma kaga daga nan tunda account ɗina ake turowa idan na tafi ba mai ce mu in dawo ni ma sai in ce to maraya ne Allah ya ci da ni ko eh ko ba ka ba to saboda haka ce sa ban maimaita ba kuma yanzu ma ba za mu maimaita ba amma akwai wanda ya turo mana naira dubu biyar shine harisu sauki to ban sani ba sunan ne ko kuma sunan kamfani ne an dai sa harisu sauki a enterprise Allah ya albarka ya turo mana naira dubu biyar sannan akwai kuma alhaji sunusi ya turo mana zannuwa guda uku zannuwa guda uku sannan akwai wata baiwar Allah mai suna maryam musa ta aiko naira dubu biyu tare da kuma fallen zani Allah saka mata da alheri ta ce ayo iyayenta addu'a Allah ji kansu da rahama to Allah ji kan iyayenki da rahama sauran duka waɗanda suka rasa iyayensu Allah ji kansu da rahama albarkar manzo Allah sannan akwai malam tukur wani dattijo wani lokaci mukan tafsiri da shi a nan amma saboda yanayin karfin jiki da girma baya samu ya zo muna addu'a Allah ba shi lafiya ya turo mana naira dubu biyu shi ma ya ce a sa asusu marayu Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi so zuwa yanzu dai shine abun da ya shigo hannunmu kuma insha Allah gobe za mu yi second batch na rabon kayan marayu akalla dai za mu raba kaya zai kai ko kuma za mu raba abin da ya samu zai kai na kusan mutum talatin da bakwai goben Allah ya kai mu na mutum talatin da bakwai bayan wancan da muka yi na tamanin da biyar yanzu kuma za mu ƙara na mutum talatin da bakwai wanda yake hannunmu a yanzu insha Allah su ma sunayen muna nan mun ɗauka gobe za mu raba yin Allah ya yi da sauraka muna addu'a Allah saka wa jama'a da alheri duk wanda suka bayar muna addu'a Allah ka ninninka musu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai tambayoyi da aka gabatar wanda zamu yi su a nan yanzu insha Allah na farko yana tambaya yace yana azumi ne da rana sai yayi magana da mace magana na baki amma sai wani abu ya fito masa shin mani ne ko mazi shi ya kamata in tambaya domin ya kamata a bambance mazi da kuma mani. to to saboda haka mafi yawa dai abin da yake kawo wani abu ya fito ta hanyar magana da mace bai wuce maziyi ba yawanci a dai in za mu yi hukunci da abin da ya fi yawa in za mu yi hukunci da abin da ya fi yawa bai fi maziyi ne yake fitowa saboda haka wanda ya yi magana da mace ko ta hanyar baki da baki ko ta hanyar waya ko ta wani abu sai wani abu ya fito muna tunanin maziyi ne to idan muka ɗauki mazabar mutum malikiya mutum zai rama azumi ɗaya bayan azumi sai kuma wani yana roƙon a ƙara ko kuma a yi bayani a kan salatu tasbihi salatu tasbihi sallah ce wacce take da muhimmanci duk shekara muka yi bayani yanzu ma za mu maimaita insha Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa babbansa Abbasu bayan ya musulunta ya ce zan baka wata nafila wanda idan ka yi duk abun da ka rasa kafin ka musulunta Allah zai maye ma gurbinsa manzo Allah ya ce ka yi ƙoƙari kullum ka yi in baka iya yi kullum ba ka yi ƙoƙari a sati ka yi sau ɗaya idan baka iya yin sati sau ɗaya ba a wata ka yi sau ɗaya idan baka samu daman yi a wata sau ɗaya ba a shekara ka yi sau ɗaya idan baka da daman yi a shekara sau ɗaya to kar ka mutu baka taɓa yi ba a samu wannan sallar a cikin aikinka sallan ana yin ta raka hudu ne ko ka yi raka biyu ka yi sallama ka ƙara biyu ko kuma ka yi biyun duka sannan ka yi sallama duk ana iya yi da dare ana karanta fatiha da sura duk surar da ta samu sai ka yi tasbihi guda goma sha biyar subhanallahi walhamdulillahi wala ila illallah wallahu akbar sai ka yi sha biyar a tsaye idan ka yi ruku ka yi goma in ka ɗago daga ruku ka yi goma in ka yi sujada ka yi goma in ka ɗago daga sujada ka yi goma in ka koma sujada ka yi goma in ka taso daga sujada kafin ka miƙe raka'a ta biyu nan ma kana dafe da ƙasan za ka karanta guda goma kamar jalsatul istira sai ka karanta guda goma in ka yi lissafi za ka samu saba'in da biyar to idan ka yi saba'in da biyar sau hudu zai baka ɗari uku to haka ake yin sallar duk wanda ya ji ya yi ƙoƙari kuma kana iya yi wa iyayenka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka ce Allah kai musu ladan za su kwana cikin farin ciki wani ya mana arziki Allah ya ƙara masa albarka saboda haka za ka iya yi za ka iya yi wa iyayenka Allah ba mu ikon yi ɗin sai mai tambaya na gaba yana cewa ina yawan kallon ƙullo ina tsoro kada Allah ya tashe ni da su ranar alkiyama a Allah ba zai tashe ka da su ba eh har ma ya ce a taya shi addu'a kuma sai ya ya rufe da addu'a shi ma ya ce ya muqallibar qulubi sabbir qulubana ala dinika to ya riga ya addu'a shi irin kallon ƙullo ba abu ne wanda kai tsaye zai zamanto ma matsala a cikin lahirarka ba kai dai kana dan bata kanka lokaci a rayuwar duniya amma wani lokaci dan watakila ko a waya ne ko da dan lokaci ka dan kalla wannan ai ba zai zama to ya cutar da addinin ka ba saboda akwai abun da ake kira nishadi shi kuma nishadi idan ba wai kai zaka aikata wani abu wanda zai zama Allah ya haramta kai tsaye ba to in ba zai kuma shiga lokacin ka na ibada ba ba zai tauye maka addinin ka ba wannan dan ka dan yi bai wuce kawai irin abun da muka fara illan laman ko yan ƙananan laifuka ne wanda Allah yana yabe su saboda haka mutum ba zai tashi da yan kullo don yana kallon kullo ba inda ake tsoron Allah ya tada kai da mutane shine ya zama to soyayyar ka da yan kullon ya kai ka bi son su fiye da yayan gidanku dan ana samu wani ya canza sunansa ba sunansa Ahmadu kawai ya koma git ko ko ya koma menene abun nan wa ya sani ne can kun san sunayen ne saboda tsabar kauna in ka kira shi da sunan ma zai amsa ka ce masa ronaldo sai ce ya a sunansa ronaldo babanka ya yanka ma suna da ahmadunka ko da musanka ko da ibrahim ko da wani suna mai kyau ko da sunan manzon allah ma saboda tsabar kaunan wani dan kullo ka canza sunanka ka koma can wannan abin da ake tsoro kenan soyayya ne ba a so ka ji kana son su son da in an taba mutum ma ka ji kamar an taba ma ranka ka ɗauke su kawai kai dai kana kallon nishaɗi ba kana son su ba wannan shine abin da za a yi saboda haka insha Allah wannan ba zai Allah ba zai tashe ka da su ba insha Allah sai mai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin zagin shugabanni a waɗanda ba sa adalci shin laifi haramun ne ko kuma halal ne to ba halal ba ne kuma haramun ne zagin shugabanni duk yadda suke abinda za ka yi shugabanni ka yi musu addu'a haka manzan Allah ya ce sallah hadisin hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as sun tambayi manzo Allah ya ba su labari ma cewa za a samu irin wannan zamani na shugabanci na waɗanda za su shugabance ku amma kuma su yi ta zaluntan ku annabi ya riga ya faɗa ya faɗa yake cewa inna satakunu asaratul ba'di wa umurun tunkirunaha annabi ya ce akwai zamanin da zai zo za a samu fin ƙarfi da babakere da handama wajen masu mulki su kaɗai za su yi ta yin abinsu kawai talaka kam ya mutu in zai mutu ma in akwai mutuwa na biyu ya ƙara in akwai na uku ma shi ya ƙara in akwai gaba da lahira ma talaka ya tafi su ba damuwansu ba ne ba shi ne muke cikin yanzu ba mafi yawa ko ba haka abin yake ba manzo Allah ce to wannan abun zai zo sannan za ku ga al'amura wanda ba ku so wajen masu mulki sahabbai suka ce to ya rasulullahi ya zamu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'adduna al-haqqa allazi alaikum wa tas'aluna allaha allazi lakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah Allah ya baku wato na farko tukunna ku ku sauke nauyi na yi musu biyayya su masu mulki duk lalacewar shugaba duk zaluncin shugaba ba a ci amar tawaye ba haramun ne haramun ne ba a yin tawaye tawaye a musulunci haramun ne saboda haka duk yadda ya lalace kamar biyayya kan abun da ya tsora in dai ba cewa ya zo shagiya zo ka yi zina zo ka kashe rai ba don ya ce a doka kaza doka kaza ba ruwanka ka bi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi daga ƙarshe ya ce ka roƙi Allah haƙƙinka da yake wajensa Allah ya kwato maka shikenan tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku roƙi Allah ku ba su haƙƙinsu sannan ku roƙi Allah kuma ya ƙwato muku haƙƙinku daga wajensu addu'an da zamu yi shine shugabanninmu Allah ya inganta su ya gyara musu zukatansu idan ba masu gyaruwa bane Allah ya kawo mana masu tausayin mu shikenan addu'ar da zamu yi kenan sannan na biyu karka tsine in ka ce Allah ya tsine Allah ya tsine yanzu ma ka ce baka jin daɗin shugaba kuma ka tsine mar ya za a yi kenan ai kamar tsine wa ɓarawo ne baka tsine mar ba ma ya ma sata yanzu kuma ka tsine mar to shi shugabanni duk rashin dadin su in ka ci gaba da musu muguwar addu'a abun kai yake ƙara cutarwa domin in sun yi dadi kai zaka ji dadi in sun yi muni kuma kai ne mai jin wahala to addu'a za a yi musu na Allah ya shiryar da su Allah ya nuna musu muhimmancin talaka su dawo su gyara su tausaya wa talaka domin talaka yana buƙatar a tausaya mar musamman ma irin Najeriya a irin rayuwar da muke ciki a yau Allah ya sa su gyara albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su masu mulki su ji tsoron Allah manzan Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk mutumin da ya shugabanci mutane suka kai goma ya haura manzan Allah ya ce ranar alkiyama a ɗaure zai kowai a ɗaure kuma irin ɗaurin lahira yadda kaga ake ɗaure huhun goro eh kwarai kuwa annabi ya ce duk wanda ya mulki a ɗaure zai zo dam haka annabi ya faɗa saboda haka masu mulki kar su ɗauka suna jin daɗi akwai aiki a gaban su jaja zir a ɗauri manzan Allah ce za su idan sun zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa fakkahu birruhu au abqahu ko kuma au au au baqahu ismuhu idan mutum ya zo a ɗaure inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai adalcin sa ya kunce shi ko kuma laifinsa ya bar shi cikin ɗauri amma har adalin ma ɗaure zai zo adalcinka a mulki shi zai kunce ka to ko a duniya aka daure ka daurin goro aiki ya ɓaci balle daurin lahira daurin mala'iku kuzuhu fagulluhu summar jahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sabuna zira'un fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim tsara ga masu mulki ku kiyayi kanku wallahi ku daina ruduwa da ƴan ƙananan shekaru ku yi ta yin abun da kuka ga dama talaka yana cikin bala'i wai a Najeriya mutum yana layin karban sadakar abinci a Najeriya kuna nan shugabanni to wallahi ku tuna za ku haɗu da Allah wallahi kuma sai kun maimaita mu mu gyara mu musu addu'a sannan mu roƙi Allah in ba za su gyara ba Allah ya kawo mana wasu su kuma su gyara kowa ya sauke nauyin sa tu'adduna allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum Allah ya taimake mu sauran tambayoyin ayi hakuri sai gobe Allah ya kai mu Allah ya ba mu lafiya Allah ba mu zama lafiya akwai wanda ya rubuto cewa yana so ya karbi dariƙar tijariya saboda haka idan ya ji ni in anan yake bismillah in kuma a rediyo yake ji to shehu dari yana iya bada dariƙa a rediyo amma mu ba mu kai ba so za mu tsaya nan insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li ma'ulil الخاتم لما سبقنا في الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين